بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba takwas ga watan Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha shida ga watan Julai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dal al-qismul awwal ar-raddu alayhi fi kitabihi thumma hatadait ta'alif dr ibrahim bin amir ar-ruhaili Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam yana kan raddi ne dangane da maganan da wannan ɗan shi'a ya faɗa domin cin mutuncin sahabbai game da jaishu usama haka aka fi sanin wannan runduna jaishu usama rundunan da annabi ya ɗana ya naɗa usama bin zaid cewa ya jagorance ta a kai hari ga kafiran da aka yi yakin mu'uta da su wanda bayani ya riga ya gabata. Mala ya ce, wa ammad di'a'u hazar rafidi, da'awa ta ƙarya da wannan ɗan shi'a ya yi shi ne iddi'a'i, mutum ya riya ya yi da'awar abin da bai faru ba, ba a yi ba, ƙiri-ƙiri ya ƙirƙiri ƙarya ya faɗa, ko ko an yi, amma kuma sai don ya lalata asalin yadda tarihin yake. In kun karanta littafin hikbatun mina tarih, za ku ga babi ne musamman malamin ya kawo da ke cewa hanyoyi ba'ad wasa'il al'akhbariyin wasu daga cikin hanyoyin da masu ba da labarai suke bi fi tashwihi tarih wajen gurɓata tarihi ko su ƙara ko su rage ko su birkiɗa ko su canza mai waje. suna bin waɗannan matakai ɗaya bayan ɗaya domin su canza haƙiƙan daga yadda take. Allah maɗaukin sarki ya kiyaye. Yake cewa wai annahum tafil khuruj ma Usama wai sahabai sun yi jinkiri sun yi rauni da ƙasa a gwiwa wajen fita wannan yakin. Hatta mata Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa rasuwan annabi. falam ya hasul she'un min dalika malin ya ce wannan abin da wannan ɗan shi'a ya faɗa cewa wai sahabai sun yi jinkiri sun ifita wannan yakin suna ta jan ƙafa suna ta jan ƙafa har annabi ya rasu malin ya ce wannan abin sam sam bai faru ba bal sai dai ma inna sahaba badaru bilisti idada lil qitali ai sahabai ana kafa wannan runduna suka yi marmada suka shirya ma wannan yakin shi ne aka ɗibe su aka je aka yi masa sansani a bayan garin madina usama shi kaɗai ya tafi wannan sansanin da suwa ya je amma ya ce wai ba a je ba jama kun ji ƙarya ko shi yasa in mutum ya ƙarya kowaye naku ne wanda kuke tafiya tare da shi kowane ne ku ce ƙarya yake yi don me kuke tafiya ana muku ƙarya ba ƙarya ba yaudara sai dai gaskiya da aminci duk wanda zai zo da wannan a cikin tafiya a tare da shi wanda ba zai zo da wannan ba kowane ne ku rabu da shi in ba haka ba ko sai Allah madaukin sarki ya wargaza gayyar ku duk gayyen da kaga Allah madaukin sarki ya cure ta ko tana tafiya ba matsala ko billahi allazi ana tafiya kan gaskiya ne amma kuna sa ƙarya da yaudara da cin amana sai Allah madaukin sarki ya mai da ku ashtata haka zai ɗalɗaiɗai da ku ya falle ya tsitsinka al'amuranku Allah maraukin sarki ya sauwaka. Malu ya ce wa addul udda lizalika kuma sahabbai suka shirya shiri ba ɗan ƙarami ba domin wannan aran gama. Faƙar na ƙalabun Hishamin wa tsabariyo bi sanadihi an ibn Ishaqa ƙala haka al'imam ibn Hishamin Mesira da kuma at-tabari a cikin littafin shi tarihi tabari suka kawo isnadi tiryan-tiryan zuwa ga ibn ishaqa ya ce ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zaid bin harisa ila sham cewa annabi ya aiki zaid dan harisa ya jagoranci rundunar yaƙi zuwa ƙasan sham usamatu bin zaid bin harisa wa amarahu an yuwatti'a tuhuma balqa wa dawarima min ardi filistin cewa ya kai hari ga waɗannan ƙauyuka da waɗannan garuruwa wanda yake yankin filistin wancan lokacin aka ce sham ya haɗe tun daga waɗannan 'yan ƙananan ƙasashe da aka yi su irin su qatar irin su jordan irin su lubnan da filistin da duk waɗannan yankin duka suna ƙarƙashin a ce masu ƙasa ne na sham shi sa annabi sai ce yankin filistin fatajahazan nasu wa au'aba ma usman almuhajirun al'awwalun waɗanda suka shirya mu wannan yakin suka kintsa tsab suka tattaro ƙwansu da ƙwarƙwatansu ya ce muhajiran nan ne na farko-farko mun gano wannan amma ji wannan zindiki maƙaryaci wai da ya zo ya ce wai sahabbai wai ba su shirya wannan yakin ba sun ta jan kafa wai har sai da annabi ya rasu su ba suka shirya suka tafi bayan gari suka bar gidajen suka bar iyalan suka bar kasuwannin suka bar komi suka je suna shirin annabi ba su izini su tafi wannan bayani karanta ta cikin sira na ibnu hisham a mujalladi na hudu shafi na 1499 haka karanta tarihu tabari a jiz'i na uku shafi na 184 Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa fi wa fi tabaqat libn sa'ad ya zo a cikin littafin at-tabaqat na ibn sa'ad yace wa askara bil juruf shi wannan sansanin yaƙi da usama ya kafa ya kafa shine al-juruf falam yabka ahadun min wujuhil muhajirin al-awwalin wal ansar babu mutum ɗaya sananne daga cikin muhajirai da ansarai illanta daba fi tilkal gazwa face sai da ya zabura ya ɗibi kayan fada ya tafi wannan sansani yana training jira yake kawo manzan Allah ce Usama ta da runduna ka tafi amma ji wannan zindiki wai ya ce wai sam wai sabon manzan Allah wai ba sa kansa a cikin wannan yaƙi ba wannan bayani karanta shi a cikin littafin at-tabaqat kubra na ibn sa'adin a juz'i na biyu shafi na ɗari da casa'in Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce fakana sahaba qad tahayya'u lil khuruj ma usama dukkanin sahabbai sun riga sun ƙare kintsi da shiri domin fita wannan yaƙi tare da usama dan zaid wa kharaja bihim wa askar bil juruf ya kwashe su ya je ya kafa masa sansani a juruf isti'dadan lil intilaq saboda shirin daga nan kawai sai a ƙare a ci gaba da tafiya dama sojoji in za su je ko da peacekeeping ne ai sai an ɗibe su an kai su wani bariki sun yi training ai duk da sojoji ne suna bariki haka ne to shi ma abin da aka yi kenan sai da aka je aka yi training aka shirya da barbarin yakin tsaf kawai jira suke a ce jagora ya ja gaba a wuce a je a fada makarna makiya annabi lakin alladhi hasala ba'da zalika sai dai wani abu ne ya faru bayan wannan annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ishtadda alaihi marat kawai sai labari ya iske usama cewa rashin lafiyar manzon Allah ya tsanani faja'ahu usama sai usama ya zo wajen annabi wa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah kad asbahata da'ifan kawaye gari na ga jikinka yayi yaushi wa arju an yakuna Allahu kada afaka ina tunanin Allah maɗaukin sarki ya baka lafiya fa'azilli fa'amkutu hatta yashfiya kalla ka bani izini kar in tafi wajen yakin nan ɗan jira har in ga yadda sauƙi zai same ka Allah maɗaukin sarki ya warkar da kai fa inni in kharajto domin duk lokacin da na kwashi jiki na tafi wannan yaƙi wa anta ala hazihil halati kana cikin wannan yanayi kharajtu wa fi nafsi minka qurhatun zan fita zuciya na na cike da damuwa da miki dangane da abin da na barka a ciki yaƙi zan je amma ban cikin kwanciyar hankali wa akrahu an as'ala an kan nas ina kyaman duk in naga ayari in rika bi ina tambayan su ya jikin manzon Allah ya halin manzon Allah ya manzon Allah yake ciki yace ka bani izin dan tsahirta in ga yanayin yanda jikinka zai kasance fasakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya mai shiru wannan shirin da annabi ya mai me yake nufi ya yadda as-sukutu ridan ya yadda ya dan tsahirta dan kadan haka jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan bayani malicin naqalahu shaykhul islam ibn taymiya fi minhaj sunna a mujalladi na biyar shafi na 488 dama wane ne ya ba rundunan yin jinkiri manzon Allah ne fa waye je ya roko jinkirin Usama ne kwamandan yaƙi da kanshi amma ji wannan zindikin ɗan shi'a wai ya je ya ce a ai ba wai wani bane sahabbai ne da ba son su fita sun raina nadin manzon Allah su ne suka ja aka yi jinkiri ba a fita ba waye mutu waye rai ƙarya yake yi shi yasa jama'a duk mutumin da zai yi ƙarya ku je ku bincike haƙiƙanin yadda al'amari yake da ilimi ba harbatu mati da ibace ibace da gardaddami ba ku zo ku ba da ansa game da abin da yake na haƙiƙa duk jama'an da za zo suna muku gaddama da hayaniya a gari ko ku rabu da su ka ku shiga cikin harkansu ina muku rantsuwa da Allah nan da 'yan watanni za ka je su ciru la tasma'u lahum hamsa jama'a da hayaniyan da ake ba karatu ba ne ko lalle sai an gaji an bar shi karatu ne yau ayi gobe ayi jibi da gata ana da abun faɗi amma hayaniya da gardardami a dandali da wajen shirme wannan ba shine abin nema ba jama'a mu muna neman ɗaliban ilimi ne da za su yi karatu da gaske mu zauna mu karantar da su ba jahilai 'yan goyon baya ba. Kun gano wannan da ku? In kana farautan jahilai 'yan goyon baya ƙaran nauyaya gadon bayan ka za su ya iska. Ina fatan mun fahimci wannan da kyau. Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu. Yanzu muna cin wannan karatun in 'yan goyon baya ne suka zo ba ɗalibai masu neman shiriya ba sai su ce to ai su suna son a sa masu hau sa masu majmul fatawa a menene wannan majmul bahraini ko kaza ko kaza ko kaza sai ka ce kai ka je ka fara daga islamiya nan wajen duk wanda ka ganshi a nan wajen ya kai karantar islamiyan ne ina fatan mun gano wannan da kyau wani me yasa bai kai ba ba koya mai abin da ya kamata batun asali ne amma da an dauke shi an daura shi akan basic din harkan na gaske tun zai wuce wannan wajen amma kawai a ji ana ta wasu kwakwale-kwakwale a gefe Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa ku gane wannan mala yace fa kana usama huwa alladhi talaba minan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama at-ta'akhkhura shi usama da kanshi ne ya roki annabi ya bashi ijirin izinin yin jinkiri fil khuruji dangane da fita wannan yaƙi hatta yatma'inna ala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ya samu natsuwa dangane da halin da annabi yake ciki فأذن له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي مي إذني ولو أراد أسامة الخروج ما تأخر عنه أحد ممن كان تحت إمرته ما yake cewa da Usama ya ningen fita babu wani wanda zai jinkirin fita daga cikin waɗanda suke ƙarƙashin jagorancin shi a wannan rundunar in ya ce mu tafi a wanda zai tsaya ne sabai an riga an karantar da su biyayya ga shugaba bin shi za su yi su tafi shi da kan shi ya ja wannan jinkirin kuma kun san Allah jinkirin alheri ya zama da sun fita kwana biyu da fitansu annabi zai rasu labari na zuwa masa annabi ya rasu kuma jikinsu zai sanyi kafirai sai su bibbige su jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah shi ke gudanar da al'amarin amma zindiki dan shi a bai gane ba su sun ɗauka annabi wai kamar malamansu ne na rantse da Allah ko malamin su ne bai da lafiya ba za su zanga-zanga ba a ce bai da lafiya ga yanar ranga-ranga duk jikin arna mutuwa zai ba wanda zai iya fitowa za su ce suna jimami ballantana manzan Allah kai arne ka ga abin da sabbi su gani na mu'ujiza ne sun ga manzan Allah sun ga mu'ujiza sun ga ayoyi sun ga ɗabi'u sun ga halayya sun ga kaza kai ka san manzan Allah irin yadda su suka san shi ne suna kwana suna tashi da shi a gabansu yake kwanta ya bacci a gabansu yake alula a gaban shi yake komi tare da su yake yi amma kawai sai wani zindiki sai koma gefe yana ta hayaniya Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace qala shaykhul islam ibnu taymiya sai shehun musulunci ibnu taymiya yace walam tana ahadun min ashabi usama ma'ahu walau kharaja babu wani daga cikin waɗannan sojoji a ƙarƙashin jagorancin Usama wanda in Usama ya yi nufin fita shi a ce wai ya jira bibi sun fita ba. Bal kana Usamatu huwa alladhi tawaqqafa fil huruj Usama ne da kanshi shi ya ci birki bai fita ba. Lamma khafa an yamuta an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda ya tsoraci irin rashin lafiyan da ya ga annabi yana yi. da irin maganganun da ya ji annabi na faɗi, da irin yadda ya ga manya-manyan sahabai sun zo sun yi fulfulo sun lullube gidan annabi, wannan sai ya tsorata shi, yana gana akwai wata magana, shi yasa ya jinkirin fita. Mun gane wannan da kyau ko? Faƙala ya ce, Kaifa azhabu wa anta hakaza, ya Rasulallah ta yaya zan tafi alhali kana cikin wannan hali haka. ƙarshen da wani to ai wannan ɗan shi'a bai san wannan ba to wani karan ba ne ya sa shi magana kan addini yana jahili kun gano wannan da kyau ko jahili na magana a madadin addini ne ballantana yazo yana magana kan manya-manyan bayan Allah da suka kare rayuwarsu gaba ɗaya wajen hidima ga addinin Allah irin waɗannan bayan Allah na ƙwarai malin ya ce sai ce as'alu ankar rukban fa adina lahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil maqam annabi bayan da Usama ya roƙi cewa ɗan jira shi ɗan jinkiri ba tare da ya fita ba sai annabi ya ba shi izinin tsayawa walau a zama ala Usmana fi zihabi la'ata'ahu da annabi ya ce a tafi kawai ba wani abu da Usama ya mai biyayya ya wuce walau zahaba Usamatu da Usama ya tafi lam yatakhallaf anhu ahadun mimman kana ma'ahu da ba wanda zai zauna ba tare da ya bi shi ba, wa ƙada zahaba jami'uhum ma'ahu ba da mautin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ai, kaɗinsu bayan rasuwan annabi kuma sun bi an tafi wannan runduna tare da su, wale mai takallaf anhu ahadun bigere izinihi ba wanda ya zauna bai shiga wannan runduna ba ba tare da izinin Usaman ba. Wannan bayani karanta min sunna a juz'i na shida shafi na ɗari uku da sha takwas zuwa shafi na ɗari uku da sha tara. Thumma inna Usama baƙiya mu'askiran fil juruf, haka Usama ya zauna a wannan sansanin yaƙi a juruf yan tadiru shifa a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana jiran warkewan annabi, hatta idza kana yawmal ithnaini har sai da ya zama ranar litini asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mufiqan sai annabi ya warware fadakhala alaihi usama sai usama ya shigo wajen shi dan a ranan annabi ya samu sauki ai annabi da hantsiyarsu mun gano wannan da kyau ko wa qala lahu rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce ugdu ala barakatillah Usama kai sammako kai shiri ka ja runduna ka tafi cikin albarkan Allah, fawadda'ahu Usamatu, Usama ya ban kwana da annabi, wa kharaja ila mu'askarihi ya koma sansanin sojojin shi, wa amaran nasa bin rahil ya umarci mutane kowa ya ɗaɗɗaura kayan shi akan sirdi za a tafi, fa baina ma huwa yuridin rukuba. Usama na dab da zai hau dabban shi a ci gaba da tafiya wannan yaƙi, is rasulu amati ummi aiman sai ga ‘yar saƙo, wata baiwa ne na ummu aiman kada ja'ahu ya ƙolo, wannan ya zo yana cewa, Inna Rasulallah ɗan saƙo na wata baiwa na ummu aiman, cewa إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يموت النبي يا رسول فأقبل وأقبل معه عمر lokacin da Usama ya hawo dabban shi zai dawo Umar sai ya biyo shi wa Abu Ubaida da Abu Ubaida da Ibn al-Jarra don Allah kalli wannan zindiki ya san wannan maganar Umar na cikin rundunar fa za su bi tare wannan abin ya faru me yasa kenan sanda aka je sakifatu banu sa'ida abubakar da umar da abu ubaida suke ai dama suna tare ne ina fatan mun gano wannan da kyau umar ya riga abubakar ma jin labarin rasulun manzon Allah saboda shi abubakar ya zo ya limanci sallah asuba ya shiga ya gana da annabi ya ga jiki ya kyau kamar yadda usama shiga jiki ya kyau ya koma gida annabi ya rasu kafin saƙo ya kai ma abubakar ya kai ma usama shi ne umar ya zo da umar ya zo sai hankalin shi ya tashi shi ne sa dokan ta ɓaci ya ce duk mutumin da ya saki ya ce manzan Allah ya rasu to koyo jiki magayi jama'a mun gano wannan da kyau ko haka waɗannan sojoji suka biyo usama suka taho fantahau ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zo dab da annabi wa huwa ya mutu annabi na dab da rasuwa fatuwufi alaihi salatu wassalam suna isuwa manzan Allah ya rasu karanta littafin tabaqatul kubra na ibn sa'adin mujalladi na biyu shafi na 191 wannan karatun ne yake amma wannan zindikin dan shi ya sani kar ku manta bai fasan komi ba da kiki ne dan shi da kanshi ya faɗi a cikin wannan littafi na sun mahata da ya ce bai ma taɓa ganin sayo bukhari ba sai lokacin da ya je gantali Iran da Iraki ya ji labari da ya tawo Tunis shine ya so sayo Bukhari wai yana motan haya ne kafin ya iso gida ya rika dan binciken in shafuffuka haka wai da haka ne ya zama malamin da zai nakadin abin da ke cikin Bukhari don Allah jama'a in ba addinin musulunci ba ana makatun boko irin wannan hawan kawaran in ba addinin musulunci ba ba wani abin da zaka zo kai irin wannan hayaniyan a bakka kawai sai karatun addinin musulunci wai har tijjani a samawi ne fa za ka ji in shiya suna tabbajiji da cewa kai ai ga wani sunni ya gane shari'a ya koma shi'a sai ka ce shi da kanshi ya faɗi fa iyayen shi in tijjaniya ne kun gano wannan da kyau ko daga tijjaniya ne shiga ƙadiriya daga ƙadiriya ya wuce ina shi'a daga jahannama ya wuce jahimu daga nan ya wuce hawaya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce, Summa inna Usamata baƙiya ya ce, Fahaza huwa haƙiƙatu ma hasala, wannan shi ne haƙiƙan abin da ya faru, walam ya kunta akhura khuruju Usama, wannan jinkiri na fitan Usama da ya yi, illa bi talabin minhu, shi ya je ya roƙa, azina lahu fihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ba shi izini. ala annahu lam yakun bayna amrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabahu bitahayyu ila gazwi mala yace wannan shirin da annabi yace a shirya a tafi yakin da kuma rasuwan annabi wa wafati da rasuwan shi bai kasancewa ba illa sittata ashara yauman da haɗa rundunan da fita yakin da rasuwan annabi duka kwana goma sha shida ne duka kwana sha shida ne kun gano wannan da kyau ku kwana uku kafin rasuwan annabi annabi ya haɗa rundunan kun fahimci wannan da kyau ku da ya haɗa rundunan kwana uku ya rasu to kwana sha uku da rasuwan annabi aka fita yakin waye a cikin ku uban shi zai mutu kwana sha uku ya fita gona zai je ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan mutane suna ƙaunar manzan Allah kenan har yau ba su gama makokin Usainu ba fa, to ballantana na manzan Allah. Yau da a ce sabon nan ran da annabi ya rasu sun kama hanya sun tafi, ‘yan shan ne zai kun gani ko ai ba ƙaunar manzan Allah suke ba, ana jimamin rasuwar manzan Allah, sun kuma sun kwashe shigi sun tafi yaƙi la ila illallah, dama addinin wa ake ma ai manzan Allah ake ma, yanzu sun yi siya kakan, nan za su ta iskanci a wannan titin. Ina fata mun gano wannan da kyau na ƙofar doka, su ta ƙarerai la'anannu. to kuma sun jinkiri an binne annabi an naɗa shugaba an yi komi sun tafi a kwana sha uku ko kuma sun zama abin zagi kuma in ba ba sahabbai ba wane ne zai haɗa runduna irin wannan a kwana uku ya je yaƙi a kwana sha shida in an ɗibo sojoji za a je da su peacekeeping in an kai su jaji satino suke yi aƙalla su wata ɗaya ya in ba sahabbai ba ma sojoji masu kai hari kan mutuwa akwai waɗanda za su wannan aikin ne ba su ba? Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Allah ba wanda zai taba addinin musulunci kowa ne ne waya ce wai mimi sassauci mi mu saurara mai yana arnan sai ce wai ya kamata haɗa kai a yi dun musulmi ne waɗannan ne musulmi Allah ya sa mu dace Mala ya ce faƙada kana nadabahu wa ashabuhu li zalika yawmal isnaini li arba'in layalin baqina min safar ya ce lokacin da annabi ya zabarar da wannan runduna ta fita wannan yaƙi al'amarin ya fara ranar litini ne kwana hudu ya rage watan safar ya fita sanata ihida ashara a shekara ta sha ɗaya wa ayyana usamata amiran alaljaish fil yomi thani aini na biyu sai annabi ya ayyana usama a matsayin kwamandan yakin falamma kana yawmal arbi'a ranar laraba ka lissafa litinin talata laraba kwana nawa kenan kwana uku bari'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama almarada sai annabi ya warke daga wannan almaradu rashin lafiyan fal eh yace budi'a bi rasulullahi sallallahu alaihi sallama maradu sai rashin lafiya ya fara ma annabi fama zala maridan hatta tawaffahu Allah yawmal isnaini annabi bai gushe ba yana wannan rashin lafiya har ya rasu a ranar litini a sani ashar sha biyu ga watan rabi'in al'awwal wannan bayanin karanta tabaqat na ibnu sa'adin juz'i na biyu shafi na 189 zuwa 191 jama'a mun gano wannan da kyau ku to ka duba ka ce laraba sai ka ce alhamis juma'a asabar lahadi litini manzon Allah ya rasu kwana uku ya kafa rundunan ya kama rashin lafiya bayan nan ka cire waɗannan kwanuka ka ce uku can ga guda nawa laraba alhamis juma asabar lahadi litini ka ɗauko waɗancan guda ukun ka ƙara ya zama nawa takwas lissafin baya ma da muka yi ba haka ba ne takwas to kwana sha shida aka yi nawa za ka ƙara a nan kwana shida da raso manzo Allah aka tura rundunan kwana shida kwana takwas eh kwana takwas aka tura rundunan Allah ya kiyaye amma kaji ya zo ya cika mutanen da ƙarya mala ya ce wa ma'alumin anna hazihil mudda laysat tawila dan wannan zaman da suka yi ba zama ne mai tsawo ba fi tahfi tajhizi jayshin wajen tsara runduna fi mithli zalikal waqt a irin wannan lokaci fa ala anna sahaba kanu qad ista'addu wa tahayya'u lil khuruj duk da haka sahabbai sun gama kintsa mafitan fitan qabla hazil mudda bi kathirin sun shirya sosai kafin ma lokacin ya cika law lasti idhanu usama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ta'khir al-khuruj banda Allah madaukin sarki ya datar da usama ya je ya nemi izinin jinkiri usama ma waliyi ne ai hadda jikin shi ya nuna mai akwai matsala a tsaya maimakon su tabbatar da wannan karama da mu'jiza ta annabi da karaman usama a'a sun fake kawai bari su zage su Umar kuma Umar na cikin rundunan kai ko malamin da ke maka ƙarya baya ciki jama'a mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa faqad thabata anna Usama qad kharaja bil jayshi cewa Usama ya fita da wannan runduna wa askara fil juruf yayi sansani a juruf yawmal khamis a ranar alhamis أي بعد ثلاثة أيام من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتحيو إلى القتال قانا أكو da naɗa rundunar talata laraba alhamis ya kwashi runduna suka je bayan gari kuna fahimtar wannan da kyau ko to lokacin da ya ji an ce annabi bai da lafiya lissafin da muka kuskure a baya kenan ranar laraba annabi ya fara rashin lafiyan ranar alhamis ya zo nemi izini juma'a asabar lahadi kwana uku kadai ya ƙara a cikin matsalan da ya faru kwana uku ne kadai wasu ɗauka wai zuwa yaƙi zuwa zanga-zanga ne jawa ko amerika ne da ta gama shirya kullum sojojinta ke cikin shirin masifa in za a yaƙi haka kawai take kwasan su ku shiga mota a je a zube su ba sai an je an yi atisaye ba an yi kaza an yi kaza Allah maɗaukin sarki ya kiyaye in Allah ya nufe ka da shiga bala'i ko sai ka kasa shiga kowane bala'i sai ka shiga zagin sahabbai haka Usama ya je shirya wannan runduna nashi mala ya ce ai ba'ada thalathata ayyamin min amran nabi sallallahu alaihi wa sallama na umarnin annabi da ya ba su fit tahayyu'i lil qital na cewa su kintsa su tafi wannan yaki haka bayan Allah nan suka kintsa suka tafi sai Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu ji sauran bayani inda za a goge bakin kafiri a ƙasa ku ƙara jin rubugu ma tukun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum